أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نور في العالمين آه وبنجي يتي wannan jirgi na annabi Nuhu da aka sa dukkan waɗanda suke raguwar mutanen da za su da bifana bai ci ba muka sa su a cikin wannan jirgi hakika mun tsirtar da annabi nuhu daga bakin ciki tunda mun halakar musu da kafiransa da suke damunsa ko mun tsirtar musu da mutanensa mun raba shi da bakin ciki waje an sai muka mai da kuma zuriyatahu zuriyar annabi nuhu humul baqina su ne wanda suka wanzu a duniya yanzu duk mutumin da ka gani dan adam a duniya to dan annabi nuhu ne sauran waɗanda ya sauka da su duka zuriyarsu ta ƙare zuriyarsa ita ce kawai yanzu take a duniya ‘ya'yansa da samu da hamu da yafis to wayannan guda uku to su ne dukkan wanda ya zai ɗan adam a duniya zuriyar waɗannan ‘ya'yan na annabi nuhu guda uku ne samu shi ne uban larabawa da sauran waɗanda suke can shi kuma hamu shi ne uban habashawa da duk sauran baƙaƙen fata yafis kuma shi ne da waɗansu mutane daga cikin mutanen asia da mutanen wajen china to duk da yan adam gabake ɗayansu ‘ya'yan annabi nuhu ne shine annabi adam na biyu wajen na zuriya da wuri baƙin wata ranar alayhi filakirin hakika annabi nuhu mun bashi ya zama tarihi a wajen mutanen da za su zo a bayansa duk garin musulmi in ka je za ka samu wani mutum sunansa malam nuhu ko alhaji nuhu sunansa ya wanzu wayancan kafar da suka ta'azabtar da shi har shekara duba hamsin yanzu ba wanda ya san sunan ɗayansu amma annabi nuhu yana nan kuma kullum in aka faɗi sunansa za ka ji musu ce nuhun alaihi salamu nuhun alaihi salamu nuhun alaihi salamu suna ambatar da daraja da girmamawa da gaisuwa irin ta ban girma a ka'idar musulunci dukkan annabawa alaihi salamu ake ce musu annabi musu lafiya ake musu alaihi salatu wassalamu domin shi annabi an ce sallu alaihi wa sallimu to alaihi salatu wassalamu ko sallallahu alaihi wa sallama shine kirarin sa sannan su ko annabawa da yake an ce wa salamun alal mursalina kowane annabi aka ambata yake alaihi salamu su kuma sahabbai da waliyai saboda da aka ce as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal yatahum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu kullu aka ambaci sahabi sai a ce radiyallahu anhu ko aka ambaci wali daga cikin waliyan Allah sai a ce radiyallahu anhu shi kuma saboda innal ladina amanu wa amilus salihati wa la yakunu khairul jazakum rabbi ma tantirin da khalil abadan radiyallahu anhu wa radu anhu saboda haka ake yi wa wali kirari da radiyallahu anhu sannan sauran yan uwa musulmi mu'minai kuma saboda ulaika sayarhamuhum Allah to in an bace mun ce alayhi rahmatullah to saboda haka Allah ya wanzar da kirari da soyayya a cikin zuciyoyin musulmi bayan annabi ne ko ina ana ambatar da kyakkyawan suna da kirari عليه السلام عليه السلام عليه السلام سلام على نور في العالمين gashi nan ma haka ake masa kirari a cikin dukkan mutane suna ce salamun ala nuhu salamun ala nuhu an ce da maciji zai zai shiga cikin jirgin da kunama ya ce a kuma ban dauke kowa ko ni yanzu halitta ne ban dauke cikin cikin ba ta to in baka dauke ba ba ka sauran irin ce dai ban dauke kowa to suka yi alƙawari suka ce to idan mutum ya yi addu'a ya sa sunanka a ciki ba za mu cije shi ba to saboda haka idan mutum a cikin daki ya ce salamun ala nuhu fil alamin ko da da maciji ba zai cije wani a dakin ba to salamun ala nuhu fil alamin to maciji ba zai cije mutum a dakin ba
إنا كذلك نجزي المحسنين inna kazalika najzil muhsinin annabi nu haqiqa ya isar da aika haqiqa ya sha bala'i wajen waɗannan kafirai haqiqa ya yi dukkan abin da Allah ya dora masa ya isar kai wannan mutum kamar yadda nace ko ina da ko ina tun daga rasulun annabi nu har zuwa tashin duniya kullum ai masa kirari a duniya ana ce salamun ala nuhin fil alamina to wannan irin darajoji da na ba nuhu ba shi kadai ba inna mu kazalika najzil muhsinina duk wanda ya kyauta to za mu kyauta masa saboda haka ne kake jin ana sa sunan sahabbai saboda sun kyauta su ma sunan su yana nan duk garin musulmi da kai ya zaka ji Abubakar zaka ji Umaru zaka ji Usmanu zaka ji Aliyu zaka ji Sa'adu zaka ji Sa'idu ha kuma waliyai duk in duk garin da kai zaka ji Sayyid Abdul Qadir Shehu Tijani Shehu Dan Fodiyo Shehu Ibrahim zaka ji dai kowanne an bar sunansa ana ambatawa saboda kirkin da yayi a yanzu wani gari zaka je ka samu Abu Jali ko Abu Labi ba za ka samu ba ta haka duk masu zagin waliyan nan ko sun mutu ba za a sa sunansu ba ko an sa kuma ba za a rike ba saboda inna shani aka huwa aftar duk mai kin annabi mai kin masoya annabi Allah ya yanke bayansa ba zai abin kirki ba salamun ala nuhin fil alamin ubangiji ya ce mun wanzar da gaisuwan annabi nu da girmama shi da soyayyarsa da sunansa da kirari masa a cikin sauran talikai a bayansa ha ko ba shi kadai ba inna mu kazalika haka najzil muhsin duk wanda abin kirki haka muke saka masa saboda haka ne ma duniya ta dauka yanzu in gwamnati duk wanda ya abin kirki sai a kira taro a ce an bashi wani abu shi lamban girma lamban girman nan in ka je sayarwa ba da kuɗi shi ba wani abu bane amma wai an bashi lamban girma saboda yayi abin kirki haka Allah ya ce mu ma duk wanda ya abin kirki haka za mu yi masa inna kazalika lil muslimin إنه من عبادنا المؤمنين innahu min ibadina almu'minin annabi nuhu yana daga cikin manyan bayin mu mu'minai sai aka ce to wanda ya kai annabi har ya wuce nan ya kai mursali har ya wuce nan aka ƙara masa girma ya shiga cikin ulul azmi minar rusuli suna daga cikin manyan manyan ginshiƙai guda hudu da- sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sama da su wato minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa maryam su biyar ne dama ulul azmi din to kuma an dawo an ce innahu min ibadina almu'minina don an san ku martabar ƙarshen martaban manzanni shine farkon martaban annabawa ƙarshen martaban annabawa shine farkon martaban siddiƙai ƙarshen martaban siddiƙai shine farkon martaban muminai ƙarshen martaban muminai shine farkon ƙar- martaban musulmi gashi kuma an dawo da shi an kace innahu min ibadina almu'mina don saboda muminan duniya su ji daɗi ai an haɗa su da annabi nuhu ashe dukkan wanda ya zama mumini babban mutum ne har an kira annabi nuhu ma sai a haɗa shi da shi shi ma mumini ne kamar yadda eh, in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min bani hashim yadda hashim suke jin daɗi wannan kirari an yi banu hashim din ne wannan kiran da aka yi wa nuhu aka ce yana daga cikin bayin Allah muminai to muminan ne aka jawo hankalinsu aka kwadaitar da su kowa ya abin kirki ya zama mumini ko bai zama siddiqi ba ko bai zama annabi ba ko bai zama mursali ba za a hada cikin karabka waɗannan manyan bayin Allah wa man yudi illa war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin dan ya zama da cikin bayin Allah salihai kenan
ثم أغرقنا الآخرين thumma angaragna al-akharin a bayan mun tsiratar da annabi nuhu mun bar shi ana yi masa kirari a duniya mun ce duka ko ya aikata bin kirki haka za a yi masa ko mun ce shi annabi nuhu yana da cikin manyan bayan muminai sun ma'agaran al'akarina to ya aka yi da sauran kafiran fa yace su kan dulmu yadda su muka yi a da aka dulmuya su cikin ruwa abinda aka yi musu ba ta waɗansu wannan irin azaba irin nasu ba a'a wato aka dulmuyar da su cikin ruwa sai suka kulle cikin wuta sun sun dulmuya cikin ruwa sai su kulle cikin wuta Ah, mun halakar da su mun ah, a cikin ruwan tufana
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم
wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim wa inna min shi'ati don ka sani ya rasulullahi wanda ake maka kirari da shi kakanka annabi Ibrahimu dinnan to yana daga cikin jikokin annabi Nuhu yana daga cikin jama'ar annabi Nuhu kuma yana da ah, da, da, da ayyuka irin na annabi Nuhu wato shi'atu mutu- mutanen mutum na kusa kusa da shi su ne ake kiransa shi'arsa mutanensa wa inna min shi'ati la Ibrahim Ibrahim yana daga cikin mutanen annabi Nuhu iz ja'a rabbahu biqalbin salim Ibrahimu ya zo wajen Ubangijinsa da zuciya mai lafiya kalau kalau babu wani abu a cikin zuciyar domin annabi ya ji daɗi ya ji annabi Ibrahim yana roƙon Allah yana cewa rabbi habli hukman wa alhini bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannati na'im waghfir li abi innahu kana dhalin wa la tuqini yawma yab'asun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim ana gaya maka addu'ar da ya cewa ba wanda zai je lahira ya ji daɗi ko don dukiyarsa ko don ‘ya'yansa a sai dai wanda ya je wurin Allah da zuciya kalau kalau ba komai cikinta sai Allah ɗin to shi dai Ibrahim ya je wajen Allah zuciyarsa kalau kalau ba komai cikinta sai Allah ɗin saboda haka ne ba idan an masa kirari zaka ji ubangiji yana cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahim hanifa wa takhadha Allah ibrahima khalila walillahi ma fi samawati wa kana la bi kulli shay'in muhita to wannan shine shugaban dukkan mutanen maqamul ihsani duk wanda aka ambaci lokacin da aka ambaci sunansa zaka ji an ce shi mutumin maqamul ihsani ne wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun wattaba millata ibrahima hanifa maqamul ihsani kenan anta abudu ka annaka tarahu da karshe bai aka ce wattakaza Allah ibrahima khalila ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا إن أنت الله بكل شيء محيط me ya saura ubangiji ya kewaye komi Allah ya kewaye komi ma daƙa ma jalla da yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit dole ka yarda da abin da Allah ya faɗa Allah ya ce shi ya kewaye komi to in ya kewaye komi din nan in ka zo kusa da shi an tabu Allah ka annaka tarahu sai ka zama kaman kana ganin sa ko baka ganin sa dai ka tabbata a zuciyarka yana ganin ka to matsayin muqamul ihsani kenan wanda shine hawa na ƙarshe a cikin harkar addini yadda jibril ya zo ya tambayi manzon Allah cikin fadarsa wani bako ne aka yi a riwaya sai na umaru bako aka yi mai kyawawan fararen tuhabi mai kyakkyawan bakin gashi ba bai da wata alamar ya fito tafiya kuma duk fadar ba wanda ya san shi ya zo ya sallama ya zauna kusa da manzon Allah ya kawo gwiwoyinsa kusa da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina da tambaya akhbirni alil islami menene islam in ji bakon shi al islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tuti zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al baita in istata ilayhi sabilan sai bako yace sadakta gaskiyarka sahabbai suka ji ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu mamakin da muke yi mai tambaya a ka'ida in an ba shi amsa ka ce to haka ne ashe haka ne to shi abu haka yake cewa gaskiyar ka gaskiyar ka yake cewa mal imanu yace al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hulwi wa murri yace sadakta gaskiyar ka yace mal isanu yace al isanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu wa illam a fili a amsa kai sallah mai ce ban gada ba tsafi muka gada kaga wannan shirkun jaliyun kenan yana muƙabala da islam duk wanda yake cikin wannan shirku to ba cikin musulunci to shirku wanda yake muƙabala da ima nan in Allah zai faɗi zai kori abubuwan da za a daina bauta musu anan sai ce fala taj'alu lillahi andadan shirkun jaliyun kenan in an zo wajen shirkun khafiyun kuma wanda yake mukabala da imani ba an dara ake cewa ba a'a fala ta tsuma Allah ahadan duk abin da za ka yi ka yi tsakaninka da Allah karka hada Allah da kowa ba za a ce da tsafi ba a'a da kowa da kowane mutum amma da farko da tsafi za a ce an dadan amma in an zo mukabul imani mukabala da shi sai an ce ahadan fala ta tsuma Allah ahadan karka hada Allah da kowa ba za a faɗi cewa da kayan tsafi ba to wannan shirku wanda yake cikin sa ba mushriki ne wanda irin na farko ba a shirkunsa yana rage masa imani ne ba wai yana fidda shi daga musulunci ba ne mutum zai ce ta ai ni ka Allah ya rufa mun asiri tun da ina da wani mu ba don ina da wani ba yaya zan yi to wannan imanin sa kaɗan ne amma ba mushriki bane yana ganin wani ne ke bashi abinci yake bashi wurin kwana ba mushriki bane to imanin sa ya dan ragu don bai da tawakkali wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin to bai dogara da Allah ba ya dogara da wani mutum ko wasu mutane ko wasu abubuwa to shi imanin sa ne ke ragagge saboda haka ya zama mushriki tunda yana hada Allah da rumbunsa ko da garken shanunsa ko da albashinsa ko da bankinsa ko da wani ma'aikacinsa wanda yake taimaka masa ba mushriki ne wanda zai hana shiga aljanna ba wannan ana kiransa shirkun khafiyun shirku a boye to da kyau na ƙarshe wanda yake muƙabala da ihsan shi kuma ba a ce ba za a ce an dadan ba ba za a ce adam ba ya za a ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an komi karka hada wa Allah komi shine wai ke muƙabala da muƙamul isani wannan sai arifai suka san shi saboda haka za a tashi daga muƙamul islami ne a je muƙamul imani sannan a je muƙamul ihsani amma muƙamul ihsani muƙamin ma'arifa ba yadda za a mutum shiga wurin sai tare da waliyai shi na ke kiransa ɗariƙa zuwa tarbiyya wato shari'a ɗariƙa haƙiƙa shari'a islam kenan ɗariƙa imani kenan haƙiƙa ihsani kenan ba yadda za mutum shiga wurin sai tare da jagororin waliyai suke kai mutum wurin kamar yadda komi girmanka a Najeriya komi kuɗinka komi matsayinka a Najeriya don kai kawai ka ɗan Najeriya baka da iko ka shiga gidan shugaban ƙasa in ba tare da yardarsa ko yardar wanda ya yarda da shi ba sai an sa maka wata laya cewa ni ne wani ni ne wani dole in shiga gidan baka isa wallahi to haka ma ma'arifa komi ibadarka komi karatunka komi naka baka da iko sai dai waliyi murshidi ya kama hannunka man yahdillahu wal mutad wa man yudlil falan tajid waliyyan murshida saboda maganan ma'arifan ne ma annabi Musa yake gaya wa Khadir da Allah ce ya je yayi karatu wajen Khadir shi annabi Musa mai shari'a ne annabi ne halatta bi'uka ara an tu'allimani mimma ullimta bai shi hudan ba a rushda don ma'arifa ake nema rushda hudan kam na annabawa ne rushdan kuma na na su waliyai da masu karafawa to saboda haka kullum Allah yake kiran mu kar mu takaita daga maqamul islam ce shikenan ya isa ko ko daga maqamul imani shikenan ya isa a'a mu kai maqamul isani ومن أحسن دينا مما نسلب وجهه لله ويفي كاون الدين كان وند يا دوكي ذاتي jikinsa da komai nasa miƙa wa Allah wattaba millata Ibrahim hanifa ya bi irin hanyar Ibrahim din nan hanifan domin shi Ibrahim yana ganin wa kana bi kulli shay'in muhida Allah yana kewaye da komi Allah nuru samawati da kenan me ina mai shiga musulunci a za ka shiga musulunci kai haka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa da wannan larabci ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ne mai koyi mai kowa shi ne ubangijinmu kuma ka ce ka yarda Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko da wannan addinin Islam kuma ka ce ka yarda ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne Allah ya aike shi ya girma shi ya ba shi aika kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da uwa babu uba kamar yadda adam ba uwar ba uban ma gaba daya ka tabbata ka yarda abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah ka zama musulmi yau alhamdulillah mun gode wa Allah zaka je kai wanka a koya maka yadda zaka yi sallah kullum da yadda zaka yi alwala kuma zaka kame bakin ka sai rana ta faɗi ka sha ruwa kai niyyar za mu karasa wannan azumi da kai Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka lafiya ka samu zuwa haji kuma duk abin da yake haramun ne a wurin musulmi kamar naman alade kamar giya daga yanzu ba za ka yi amfani da su ba kuma muna roƙon Allah ya maka kyakkyawan rayuwa duniya da lahira barka da yesu nan kanada Musa shi kenan yanzu ma Musa kai ne Musa kai ne Musa eh alhamdulillah malam Musa Allah ya taimake ka وتركنا عليه في الآخرين وإن من شيئته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم يازو وجم أبنجي جنس يازو مثل زوجيا قلو قلو با كومي تكنتا wannan shine ma'anan tarbiyya su annabawa dama su ba hijabi tsakaninsu da Allah sahabbai ba hijabi tsakaninsu da Allah tun daga ga annabi a gaban su amma sauran mutane dole sai sun kama kafar waɗansu mutane sun yaye musu hijabi sannan su yi wusuli wusuli din nan shine mai aharari yake cewa idza ataita ila salati fafarrin qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati muraka alladhi tusalli li wajhihi idan ka zo sallah wato ka raba zuciyarka da duk duniya da duk abin da yake cikin duniya in za ka yi sallah wai ka raba zuciyarka da duniya da duk abin da yake cikin duniya in za ka yi sallah ka fuskanci Allah to nan ina zan iya ni ban san kowane gari ba sai duniya in dai na bar duniya na mutu kenan ni ko ban mutu ba sallah nake yi to ashe akwai wani ilimin da ba a gane ba shine ilimin ma'arifa naji anta abudallah ka annaka tarahu dinnan eh wato in ka ji shi ainihin in ka ji mutum yana sukan waliyai ko ɗariƙun su to bai san musulunci bane ko kaɗan ya yi karatu ma bai karanta inda zai san musuluncin ba domin makamin ƙasa ɗin nan na islam ɗin ma ƙasa da shi yake bai je yana zalimu li nafsihi nasa bai je muktasidun balle sabiqun bil khairati balle shiga maqamul imani shi ma yayi haka din ya kai maqami hattara bismillah إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكنا آلهة دون الله تريدون إذ قال لأبيه كتنا يا رسول الله أي من قصة تامك قصر النبي إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هكذا يتي دكافرنسا آه me yasa kuke barin Allah kuna bauta dodanni a ifkan alihatan duna Allah a turiduna ifkan alihatan duna Allah ga Allah ku bar Allah ku ɗauki ƙaryan banza wato ifku babban ƙarya shine ifku ku ce wai su ne dodannin ku da za ku bautawa fa ma zan فما ظنكم برب ma العالمين zannukum bi rabbil alamin tiya kuke zaton Allah zai muku ne ga Allah shine ya halice ku shi ke ba ku iskar da kuke shaka ya ba ku ruwa ya ba ku abinci ya ba ku abin sha ya ba ku komai da komai amma ku kyale shi ba ruwan ku da shi zai ku bauta dodanni yaya kuke tsammanin Allah zai yi da ku tsakanin ku da Allah ne ai zai muku azaba فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم wa nazara nazratan fin nujum fa qala inni saqim kamar yadda aka ja kis ta mana yadda aka yi wa laqad ata ibrahim rushdahu min qawlu wa kunna bi alimin iz qala ya bi qawmi ma ma ta'bud iz qala ya bi qawmi ma ta'budun ma hadhihi tamasil lati antum la akifun qalu janna aliya ma hadhihi tamasil lati antum la akifun qalu wajanna آباءنا كذلك يفعلون har har ruwa inda dai aka ce sun shirya za su sashi auta ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim an an yi dogo kisa can saboda haka ake ba da shi anan a a takaice aifka na lihatan duna la turidun fa ma zannukum bi rabbil alamin fa nazara nazratan fin nujumi fa qala inni saqim to da ya yace yana gaya wa dodannin nan an kawo muku abinci ba za ku ci bane ana yi muku magana ba za ku yi magana ba ne sai sai kafir ce daga abin da ma haula ya dukun ibrahim ya kake haka ne kai ka san ma daddo dama ai dodo ba cin abinci dama ka san dodo baya magana ma haula ya dukun kala atabru min dullah ma la faqala durku uffil lakum wa lima ta'budu min dullah afala taqilun to kun san baya magana baya cin abinci baya shan ruwa baya motsi kuka bar Allah kuke bi Allah wade da wannan irin ra'ayi naku to shine suka ce har riƙuwan su alai ta kuma kuntum fa'ilin fa ma zannukum bi rabbil alamin nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim sai yayi rantsuwa tallahi la akidan asnawakum ba'da an tuwallu mudbirin na rantse da Allah wannan dodannin da kuke bauta ba zan basu ba duk ran da ba ku nan wallahi sai na sassare su cikin ran nan ko za su ai yayi sa'a za su tafi bikin tsafin su to sai suka bar gidan tsafin wurin da za a yi bikin daban ne suka bar shi a wurin yayi sa'a sai suka tafi da suka tafi sai ya ɗauki gatari duk ya sassare abun banza sai ya bar ƙato guda ɗaya daga cikin dodani sai ya rataya masa gatari suka dawo suka tada duk dodani an kakkarya an sassare sai guda ɗaya da da da da gatari a wuyansa mun fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin wani az-zalimi ne wannan mugun aiki yau sai mutane suka ce samina fata yazkum qala lahu ibrahim muna jin dai wani saurayi kullum yana mulku yana yana magana waɗannan dai bazan basu waɗannan dai ko shi ne ya aikata arifatu bi ala ayyun nasi alim shadun to a kirawo ibrahim kowa ya tabbata in shi ne mu tabbata a gaban jama'a to shi kenan aka kawo ibrahim ar anta falta hadha bi ali da ibrahim ibrahim kai ne kai wannan mugun aiki dodannin mu qala bal fa'alu kabirum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun a a ai babban su yayi wannan aikin ku tambaye su ai za su gaya muku in suna magana ai babban su ne wannan aikin to wane ne babban wanda ake bautawa eh to shine yasa tsari bal faro kabirum hada shi da ma in yace haza Allah yake nufi in yace haza kawkabun haza qamar haza qamar bazigan haza shamsu bazigatan ah, haza rabbi Allah kawai yake nufi fa arahu kabirun haza fasalu in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu lakum antum zalimun summa nuksiru ala ru'usihim laqad zama haula yantiqun sai suka ce ya za mu yi ya za mu yi ya za mu yi ya za mu yi da ƙarshe dai sai suka ce harriquhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin abinda za a yi dai Ibrahim din nan a ƙona shi wato a taimakawa dodanni wannan mugun abu da yawa dodanni lalle sai a ƙona shi don a taimaka dodanni fa nazara fil nujum fa qala inni saqim sai daga kai kamar yana kallon taurari amma yana tunanin yaya zai yi ne gashi sun ce ka zo mu tafi ku zo mu tafi ku zo mu tafi yaya zai yi ne ya zama bai tafi ba sai ya ce ni ba zan iya tafiya ba ban da lafiya ba zan iya tafiya ba ban da lafiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ake ruwaitowa cewa annabi ibrahim ya faɗi maganganu guda uku masu kama da ƙarya wato da ya ce inni saqim ban da lafiya to wannan kusan a lokacin duk da yake gashi ana ganin sa da lafiya kusan yana kama da ƙarya amma ba ƙarya bace kullukum maridun illa man shafaitu kowane mutum a kowane lokaci yana da wani abin da yake damunsa na biyu kuma da yake kabirum haza wanda ya sassare su babban su din nan wannan to yana nufin Allah ne ba yana nufin dodannin bane da kuma sarki sarki Misra ya tambaye shi matarsa Sarra yace hiya ukhti yar uwata ce kuma yar uwata ce cikin addini to waɗannan guda uku saboda su ne ga su tawili ne ba ƙarya bace amma na yana jin tsoro kada a lahira a ce abin ya zama haka ya zama ƙarya in masu neman ceto sun zo ce a'a ina jin tsoro kar a tada maganan kabiru haza kar a tada maganan hiya ukhti kar a tada maganan abubuwa guda uku nan فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون fatawallau anhu mudbirin da yayi tunani yadda zai yace musu bashi da lafiya sai suka juya suka bashi baya suka tafi abin su suka kyale shi kadai faraga ila aliyatihim sai ya dan zaga zuwa dodannin nasu faraga ila aliyatihim fa qala ala takulun malakum la tantiqun dodanni ku ci abinci mana gashi an kawo ku abinci sukan kawo abinci su aje gaban dodanni wai ya sa musu albarka in an jima can su zo su dauka ce gashi an kawo abinci ku ci mana ku ci mana me yasa ba ku magana ne faraga alaihim darban bil yamini sai ya sake zaga ya ɗauko gatari ya yi ta tsaransu bilyamini ya ɗaukar ma'ana guda uku darban bilyamini ma'ana guda uku na farko darban bilyamini ya sassare su saboda rantsuwar da yi tallahi la akidan asnamakum bi sababil yamini ya sassare su bi sababil yamini ya ce tallahi la akidan asnamakum fasara ta ɗaya kenan fasara ta bi bil yamini dama in zaka kana so ka bugi abu da ƙarfi to hannun dama zaka sa shine hannu mafi karfi a cikin a cikin hannayenka guda biyu wannan kenan yamin har yanzu ana ɗaukarsa da ƙarfi ya buge su da ƙarfi ya faffasa su da ƙarfi ya kakkarya darban bil yamin fa akbaru ilayhi
فأقبلوا إليه يزفون fa akbalu ilayhi yazifun da suka ji labari sai suka fiskanto shi suna sauri
قال أتعبدون ما تنطقون ala tabuduna ma tanhitun wallahu karakakum ma ta'malun kana sai yace musu da suka wannan dogon muhawara da muka karanta cikin suratul anbiya da karshe yace musu yanzu me zai sa ku bautawa abinda kuka sassaka da hannunku abinda ka sassaka da hannunka karata ya masa wasu abubuwa wai su ido wasu wai su kunne wasu wai Allah da yaku ku koma kan wanda kuka sassaka da hannunku قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim shi musulunci yana magana akan bisadul mashi'a ina magana akan bisadul shari'a a lokacin da musulunci ko ko mu ci alqur'ani yake magana duk wanda yake kaza za a yi masa kaza duk wanda yake kaza za a yi masa kaza yayi kaza an masa kaza yayi kaza an masa kaza to yana bisadul hikimati ne shine bisadul shari'a din bisadul hikima amma bisadul mashi'a a mashi'a ba wani motsin da wani zai iya yi sai Allah ya yarda ba wani motsin da wani zai iya yi sai Allah ya so ba wani kawaicin da wani zai yi sai Allah ya so to kenan duk abin da mutum ya yi a cikin haƙiƙa Allah ne ya yi abin amma sai a duba a shari'a ko yaya abin yake to in an a shari'a ga yadda abin yake in an hana yin abin ne kai ka aikata kuma za a saka maka in a shari'a an ce ayi abin ne za a bada lada to kai kai za a baka lada amma a cikin haƙiƙa baka isa komi ba la ta sai ilka ina ba wanda isa wani abu sai Allah amma sai aka aje asbab aka sa labule idan kayi ce kai kai in mai kyau na baka lada in kayi a ce kai ne kai in mai muni a baka alhaki amma a hakika ba wani mai yin wani abu banda Allah wa ma tasha'una illa insha Allah rabbul alamin duk abin da aka yi yadda abubuwan suke misali wani malami yana gaya mutane babu hakika babu shari'a duk wanda yace hakika daban shari'a daban to kahiri na domin ya karyata Allah da yace a saukar da ya saukar da shari'a to yana faɗin waɗannan maganganu sai yana wa mutane misali nace shari'a kamar yadda wasu malamai suke cewa shari'atun bila haqiqatin batila haqiqatun bila shari'atin atila ga shari'a amma an ɗaga ba haƙiƙa ciki to abun banza ne ga haƙiƙa zallanta ba shari'a a kanta mara kyan gani ne ba kyan gani to dama an kawo shari'a ne don ta yi wa haƙiƙa sutura na ce misalin abin kaman a ɗauko mace mai kyau halittar Allah mai kyau ai mata wanka ta isa kowa na sha'awarta a tsayi da ita amma ba zani ba riga ba doz kuma da rana ne a fili tana ɗauko matar da aka yi ta da da roba mace ce ta roba irin masu ɗinki suke tallan ɗinki da ita ɗin nan ita wannan matar ta roba ita ma kyakkyawa ce sai a zo a sa mata zannuwa da gwalagwale da kayan ado a jera su guda biyu ce zaɓi ɗaya ai ba ɗaya wannan roba ce wannan kuma hukaciya ce wace ce matarka in aka tambaye ta ce a ni ba mahaukaciya bace haka Allah ya wani ba zan yi wa Allah ƙarya ba ni ba mahaukaciya bace haka Allah ya kawo ni duniya yana da iko ya kawo ni duniya kamar zakara da rigata da wando na har da rawani amma yadda ku gani na wallahi haka Allah ya wani ba zan wa Allah ƙarya ba ni ba mahaukaciya bace don haka din sai ka sai ka dauke ta to in ana so ka zaba kam tun ba a kawo su ba a dauki kayan da ke kan roban nan a sa mata sannan a zo a aje roba daban ita kuma tsaye da daban in ana so ka zaba nan ka kaga za a zaba kenan to an hada shari'a da haƙiƙa kenan da a yanke hannun rigarka da hannunka wanne ne yafi da a yanke kafan wandonka da kafanka wanne ne yafi to hannun riganka shari'a ka kenan kafar wandonka haƙiƙa ka shari'a ka kenan hannunka da kafarka kuma haƙiƙar ka kenan idan mutum ya zo yana karatun qur'ani sai ya ji Allah yana cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum yaf'alu min zalikum min shay Allah shine ya halicce ku shi ya raya ku shine zai kashe ku shine zai tashe ku ba wanda Isa yayi wani abu cikin waɗannan banda Allah shi kadai sai mutum ya haddace wannan yayin imani da shi sai Allah ya kaddara sai je yana dukan wani mutum har mutumin ya mutu mutane suka zo suka kama mutumin suka dauki gawa suka je wajen hukuma suka ce wannan shine ya kashe mana wannan mutum namu hukuma ta tambaye shi kaji abin da suka faɗa ce naji in su ba san Allah ba ai ku san Allah banda Allah yake iya kashe mutum in kashe shi ni na raya shi ni na halice shi Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum banda Allah akwai mai iya kashe mutum shi ganin ya faɗa kaza sallame shi abinda hukuma za ta yi haka ne ka karanta mana Qur'ani ko mun yi imani da shi amma kuma ka yarda har yanzu cikin Qur'ani akwai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatala al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ka yarda ko qur'anin ka yadda wa katabna alayhi wa katabna alayhi anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal lanfa bil-lanfi wal udhna bil-udhni wa sinna bis-sinni wal jurha kisas dole ka yadda wancan mutumin abin da ya faɗa in kace ƙarya ne ka zama kafiri wannan ma in kace ƙarya ne ka zama kafiri ya za ka yi ka haɗa su sai da mariwa in dai kace ba Allah ne yake raye mutane yake kashe mutane in dai kace Allah mutum ne ya kashe mutum kawai ba ruwan Allah mutum ne ya kashe to karidda mutum yana da iko ya kashe mutum to dole kai imani da wannan kuma Allah ya ce kowa ya kisan kai a kashe shi kuma Qur'anin ma haka zaka ji wa qatal Dawud Jalut zaka ji wa qatal Dawud Jalut zaka ji tawaffatu wal malaikatu zaka ji Allah ya tawaffa lanfuza Allah shi ke kashe mutane mala'ikun mutane su ne suke kashe mutane Dawud ya kashe Jaluta fa kaza Musa za ka ji haka ɗin to saboda haka dole ne a bi malamai kuma a bi abun a step step ka yi imani da tauhidi sannan ka kawo shari'a don tauhidi ya samu zama shari'a ta zo ta dama ka san jiki ake fara samu kama samu riga ko ai kuna ganin yara suna tafiya tsirara jiki ake fara samu shine tauhidi kan a samu rigar da za a dora masa shine shari'a to daga nan kuma sai a samu haƙiƙa wanda za ta ba wannan ha- ta ba wannan haƙƙinsa ta ba wannan haƙƙinsa ta san menene Allahu akbar ta san menene assalamu alaikum haƙiƙa kenan saboda haka ake kira mu kullum duk wanda kaji yana zagin ɗariƙun waliyai yana zagin waliyai yana bata ɗariƙu to bai san addinin musulunci bane ko kaɗan ya so makaratun ne sai ya tsaya yake ya ce wai shi malami ne ya so makaratun ne sai ya tsaya yake shi malami ne misalin irin wannan karatun da ake somawa ba a yi nisa ba sai a ce an zama malami an san komi da komi misalin sa ba kamar yanzu mace ta aihu yau namiji me za a ce ta samu namiji namiji ko to wannan fa sunansa kenan yaron ko zai shekara ɗari sunansa namiji to ya kai shekara biyar yana namiji a samu wani ɗan uwansa namiji mai shekara ashirin da biyar sannan wannan namiji mai shekara biyar ka samo ɗaki da gado da shimfiɗa mai kyau ka samo irin matan nan masu ɗauki hankalin maza don sha'awar ka haɗa wannan namiji mai shekara biyar da wannan matar a gado ɗaya mai faɗi ka ce to na rufe muku ɗaki ku kwanta lafiya har gobe kar kowa ya shafi kowa sannan wannan dan uwansa namiji mai shekara ashirin da biyar shi ma ka samu masa wannan irin matar mai ɗauki hankalin ka sa su a ɗaki akan gado mai faɗi ka ce na rufe muku ɗaki ku kaɗai amma ku kwanta har gobe kar kowa ya shafi kowa ina za a kwan lafiya ina ba za a kwan lafiya ba mai shekara biyar dai za a kwana lafiya shi bai sani ba yana zama ni yassa ce ko uwarsa bai sani ba amma mai shekara ashirin da biyar ba kwana lafiya me yasa ya isa saboda ya isa ya balaga wannan bai balaga ba saboda duk mai sukan ɗari bai balaga cikin musulunci bai san meye ɗari ba bai san ma'arifa bai balaga ba rashin balaga ne kawo haka shehun mu yana cewa akwai waɗansu larabawa na cingiɗa wato na Mauritania iyayensu shehunan baban shehu ne iyayensu shehunan baban shehu ne ka san balle shehu kenan ko da Allah ya bayyana faida manyansu suna tsaye akan matakin iyayensu kannan su ko sai su kama almajiran shehu suna zuwa wajen su kwanta suna ladabi kamar menene su ko wannan yayin da za su ta kan tap tap tap sai ya tashi ya tare su marhaba marhaba ya rungume su ya aje su kan gado ya ya ba su kuɗi wannan ko suna kwance ba hula suna kwance a gaban su kamar kamar su mutu in sun koma waje da ce ku dai wawaye ne dabbobi iyayenmu daya mutumin kirki mai daraja mutane wanda ya san girman mu san girman iyayenmu yadda ku ku zama kamar mutattu haka a gaban sa sai shehu ya dariya da ya ji labari sai Allah sarki ai tsoron abu gwargwadon sanin abu yace wata rana wasu yara guda biyu sun bata aka yi ta nema aka yi ta nema aka rasa ashe yaran nan sun shiga daji ne bakin wani kurmi ga zakoki guda biyu manya-manya suna kwance zaki namiji da ta mata yaran nan suka zo bakin kurmin nan suna wasa da namijin zakin su sa hannu cikin bakinsa su jare ruwansa su ja kunnensa masu tana ce ranka dai yanzu haka zaka bar yaran nan suna basa da kai yace kyale su ba su sanni bane suna ta wasa da shi ki hakuri yanzu ran haka ranka dai haka ai ba su sanni bane sai iyayen yara suka hango su daga nesa alhamdulillah alhamdulillah mun same su da suka zo kusa da za su kama yara sai ga manyan zakoki guda biyu sai suka manta yara suka ruga guje sai sai kin ga wanda suka sani ai mai zagi wali bai san bai san musulunci ba wato son abu da tsoron abu duka sani ne ke kawowa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu yanzu muna da kuɗi da aka kawo mana masu hoton Dr. Azikwe kowane ɗauri dubu hamsin ne wannan ɗauri dubu hamsin ya faɗi hannun mai shi Allah kiyaye ko hannun barayi a juji da safe kare ya zo neman abin da ya saba samu ruwakan abincin da ake zubarwa ko kashi ko wani abu ya zo neman irin wannan abin kare fa in yi da wannan ɗaurin kuɗin zai ɗauka zai ɗauka ba zai ɗauka ba kai fa a guje sa mu ya sani kare bai sani ba kai ka sani hal yastawi allazina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ai da kare ya san menene wannan dan karamin daurin nan marar nauyi sai ya dauka ta wajen sarkin fawa sarkin ba sai yayi rantsuwa zai dinga bashi nama har ya mutu amma bai sani ba saboda duk mai zagin ɗariƙun waliye ko mai zagin salatul fati ko mai zagin bayin Allah ko mai kafirta musulmi ko mai zagin iyayen manzon Allah ko mai zagin sahabbai ko mai zagin wali bai san musulunci ba kawai bai san shi bane ya ce maka shi musulmi ce kai musulmi ne amma namiji mai shekara biyar a ta abin mata da hitun wallahu khalaqakum ma ta'malun duk abin da kuke yi da abin da kuke yi da abin da duk Allah ne yake yin komai da ku da ayyukan ku duk aikin Allah ne saboda haka da jiragen saman nan da motocin nan da kwamfutan nan da komi a hannun mutane suke bayyana amma ai ba su isa su yi su ba Allah ne kawai yake yi in kana cikin jirgin sama ya ɗauki mutane kamar ɗari takwas ka leƙa ka gani kana sama ne tsakanin sama da ƙasa wa yake rike da kai a ƙwandala guda ɗaya fa ta naira in ka jefa ta sai ta kai ƙasa a wurin saboda nauyinta amma yanzu ga jirgin sama ne karafe ne da waɗansu robobi da kayanku da karafe da komai amma kuna sama kuna tafiya wa yake ɗauke da ku banda Allah a wani bude tsaye fakum safat wa yakbin wa yumsikun illa rahman wa yumsikun illa rahman jiragen sama nan ba wanda yake rike da su banda Allah kuma komai Allah ne yake yin sa amma yakan kawo labule ya sa don a samu kasabi in kai mai kyau Allah ne amma sai a ce naka ne ta baka lada in kai mamuni Allah ne ya kaddara amma sai a kama ka ce kai wa Allah laifi saboda haka ya kamata a bi malamai da Allah musulmi na kiran ku ku daina zagin musuluncin da yake naku ne duk mai zagin ɗariƙu ko mai zagin waliye to musulunci yake zagi fa domin istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah wallahu khalaqakum wa ta'malun bismillah qalubun lahu
قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم qalubun lahu bunyanan fa arqu fil jahim sai shari'a wato sai shawara aka yanke shawara abinda za a da Ibrahim dai yanzu gini za a yi mai faɗi mai tsawo a tara itace wuta a sa wuta sannan a ɗauki majajjawa a jefa cikin wutan nan ya mutu a cikin wutar saboda haka maganin sa kenan فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين faradu bihi kaidan fajalnahu mulasfalin suna nufin su maida su rama abin da ya musu dai domin ya ce tallahi la akidanna asnamakum su kuma suka ce su ma za su yi masa kaidi su jefa cikin wuta faradu bi kaidan irin wancan kai dodannin su su ma suka nufi za su yi faja Allah sai muka mai da su al asfalina kaskastattu lam biya yi kwace al aksarina mafiya asara to sai suka jefa cikin wutar sai Allah ya ce wuta ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim a wannan lokacin da aka ɗauke wuta tana wane mutum ya kusa da ita ma sai da aka haɗa majajjawa aka wurgi aka samu damar jefa ta cikin wutar a lokacin jibril yana tambayar sa baka da wata bukata yace amma ile ka fada baka da wata bukata yace ni ban da bukata wajen ka yace dama ba wajen bane wajen Allah ne ce ilmuhu bi hali hasbi an su'ali ai Allah ya san hali da nake ciki sai na roke shi to wannan halinsa ɗaya kenan daga cikin halayen nasa na Ibrahim yana da ahwarul jazbi رأيك كوكبا قال هذا ربي بازغا قال هذا ربي شمس بازغة هذا ربي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا تو da ya watsake sai muka ji yana cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimu salata faj'al afidatan min nasi tahwi ilayhi warzuqhum min as-samawati rabbana innaka ta'lamun ya ta'addu'a ina ta'addu'a ina ta'addu'a bayan ya watsake amma lokacin da yake wannan jazu yace ilmuhu bi hali yughni an su'ali ai Allah ya riga ya san halin da yake ji sai na roke shi wannan maganar jazbu kenan amma maganar sahawu kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا كي تروقون الله ربي هب لي حكما والهجني بالصالحين واجعل لسان حقي في الاخرين واجعل لي وارث الجنه واغفر لي ابي انك يتروقون الله باين يا وقت كذا كو ياتي علمه بحالي يدني عن سؤالي tunda Allah ya san halin da kike ba sai na roke shi ba amma da ya zama dattijo ya zama muqamul kamali ya wuce jazbu sai ina ta roƙon Allah saboda bin umarnin Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum annaba sun bi kowa bin umarnin Allah
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين أرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين سن في كيدي دشين هلك رواسي الله ya mai da su kaskastattu sai ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya wuta mazza ki zama sanyi amma sanyin ma na lafiya domin da ta zo kankara nan ma wani bala'in ne sanyi amma sanyi na lafiya to wannan irin mujiza da Allah ya bawa annabi Ibrahim kaga a cikin al'ummar Allah ya kawo wannan irin mujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam kana zaune cikin daki sai ka kunna wuta ka kulle daki ka kulle ko ina da ko ina sai ka kunna wuta wai sunan abin AC sai ga bardan ga salama amma wuta ka kunna kana cikin mota tana tafiya sai ta tsaya aka yi aka ce ai wuta ce ta mutu oho ashe dama cikin wuta muke ga danja ga ido wuta ce ga hayaki ko ina amma bardan wa salaman lafiya lau hankali ya kwance kan baka cikin wuta in wutan ta mutu sai ta ki tafiya yaya ai wuta ce ta mutu ashe dama kana cikin wuta ne bardan wa salaman ma'ana dubi kai da majalan munasfali wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdini wa qala sai annabi ibrahim yace inni ni dinnan zahibun ila rabbi sayahdini Allah ya umurce shi yayi kaura daga kasar babila ya koma sham wato ya koma wajen falastin wa qala sai yace inni zahibun ila rabbi ni zan ta wajen ubangiji na to shin wajen al'arshi ya tafi? A, an ce Allah yana al'arshi. Haka yake mun yi imani da haka amma kuma kar a ɗauka hankalin ka ce maka kullum Allah yana kan al'arshi ne. A, Allah ya faɗi haka kuma gaskiyarsa. Zahibun ila rabbi ya ƙaura ne zai tafi inni muhajiru ila rabbi a cikin suratu suratu ankabuti. To zahibun ila rabbi zan tafi wajen ubangiji na Allah. Saboda haka ne duk abin da Allah ya faɗi ka yadda kai dai mumini kai imani yanke kuma ba shakka in Allah ya ce kai sujjada ka zo kusa da ni na yarda kai sujjada ka zo kusa da shi in ya ce yana al'arshi ka daga hannu ka ce Allah ka biya mun bukata Allah ka biya mun bukata in ya ce in za ka yi sallah ka dubi wajen Ka'aba ka dubi wajen Ka'aba din duk abin da Allah ya faɗa ka yarda in ya ce yana ko ina ka ce ka yarda Allah kenan zuwa ga gar misali zaibun ya rabbi sayadin rabbi habli minas salihin sai Allah ya masa ilhaman roƙon Allah Allah ya bashi ƴaƴa gashi yanzu shekararsa fiye da tamanin ba shi da ɗa shekara tamanin da shida waɗansu riwa suna ce ya fi ɗari amma wasu riwayoyi wanda suke dangantuwa da hadisi sun ce tamanin da shida ba da ɗa to Allah ya masa ilhaman ya roƙi Allah Allah ya bashi ɗa to lokacin da ya ƙaura ɗin ya biyo ta mizraitar da wani sarki azzalumi duk mace mai kyau to dole doka ce sai an kai wa sarki so ga mace mai kyau a hannun annabi ibrahim ba ko mai wucewa sunanta sarra uwar gidan annabi ibrahim sai aka kama ta dole doka ki san kai wa sarki to sai Allah ya yaye wa ibrahim duk inda suka shiga yana ganin su sai ya zama kaman babu kamar yadda kake ganin gilashi kalau kalau duk inda kake gaban kana kallo din nan to duk gine gine suka zama haka don kada ya mugun zato ko cewa kafiri ya amfani da matarsa ya je zai miƙa hannu yanda zai lalata da matar sai hannu ya lalace ya miƙa kafa kafa ta lalace sai ce hazihi jinniyatun ku dauke wannan aljana ce ku dauke wannan aljana ce ku dauke amma kar ta ce bata je gidan sarki ba a bata kyautan kuyanga aka bata kyautan kuyanga sunanta Hajara to shi kenan sai sai suka tafi suka tafi suka je suka zauka a Falastin da suka zauka a Sham kenan sai matarsa uwar gida ta ce mai gida mun tsufa ba mu aihuwa ba tunda Allah ya bani wannan kuyanga ni zan baka ita kai sadaka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa ta wajenta Allah da ikonsa kuma sai Allah ya yarda kuma ya ba da dan bayan wannan addu'a da yayi ta rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin Allah ka bani dana gari Allah ka bani dana gari Allah ka bani dana gari sai ta samu ciki sai ta haifi Isma'ilu da ta haifi sannan Isma'ilu shaninka da wanda ya tsufa bayi da da sai hankalinsa ya koma wajen dan da uwar dan uwar gida ta kaman hankalinsa ya rabu haka ya fi kulawa da uwar yaro da yaro a kanta sai ta ce za ta halakar da matar da ɗan duka aka rasa yadda za a yi a warware wannan rikici shi annabi ibrahim duk wahalar duniyar nan tare da wannan matar suka sha ba zai iya saba mata ba ba zai iya cutar ta ba ita kuma wannan yarinya ya mai wannan ɗa duk duniya yau bata da kowa sai ibrahim ba zai iya cutar ta ba ya za a yi sai allah ya kawo yadda za a warware dama haka allah ya ajiye Allah ce ya ɗauki yarinya wato matar ku yangatta su da ɗan nasa ya kai su daji can inda za a sake yin ginin Ka'aba ya ajiye su a wuri sai ta ɗauki annabi ta ɗauki annabi Isma'il ta je daji suka tafi tare da mai gidan ya ajiye su a inda a inda biri zamzam yake yanzu din nan ko da yake yanzu an rufe wurin ba a gane ma akwai alama kusa da kusa da maqam Ibrahim gabashin kudu to sai ajiye su a wurin sun ɗauko gurin abinci da abin sha zai juya ya tafi sai ya ce sai ta ce mai gida nan zaka bar mu a daji ba kowa a wurin sai ya shiru nan zaka bar mu a daji ce eh nan za Allah ne yace kai haka ce Allah ne yace ni haka ce alhamdulillah in dai Allah ne je ka abinka Allah ba zai tozartar da mu ba mu zama kayan Allah to sai suka zauna a wurin yana zagowa yana gani halin da suke ya koma Iraq Sham kenan kasar Sham dama ba bambanci tsakanin nan da can to shi kenan yana zuwa yana ganin halin da suke ciki to sai abinci ya kare guzuri ya kare ruwan sha ya kare yaro yana nema ya mutu babu ruwa tare da yadda za ta yi ba wanda za ta tambaya sai ta dubi gabashin kudu ga wani dutse mai tudu bari ta je ta hau ta sa kunne ta sa ido ko za ta hango wani mai kiwo ko mai neman magani ko maharbi ko mai yawo ko mai farauta ko yana ta sauran ruwa ta zo ta ba ɗan nan nata in sha ta je ta hau ta rarraba ido da kunne duk bata ji kowa bata ga kowa ba sai ta hango wani dutse kuma can arewa ta ce bari in gudun je wancan dutse in haushi ma ko zan samu wani mai kiwo ko mai neman magani ko mai yawon daji ko wani mai farauta ko zan samu ruwa wuza can ma ta je ta kasa ido ta kasa kunne bata ji komi ba tana yin haka sai da ta yi haka ta tsaya a dutsen kudu sau hudu dutsen arewa sau hudu shine ake kira safa da marwa saboda darajanta da Allah ya jarrabe ta tace ta yarda in dai Allah ne ta batan ta yarda sai Allah ya mai da wurin wurin ibada har annabi Muhammad sai da ya safa da marwan nan aure da wannan wannan koyon garta saboda girmanta to da tare yadda za ta yi sai ta dawo wajen yaro inda yaro yake shure shure zai mutu sai ta ga wani inda yake shure shuren nan ruwa ya bullo shine zamzam to wannan ruwa yana maganin yunwa yana maganin kishewa suna shan ruwan nan suna zama sai aka hango tsuntsaye suna sauka suna shan wannan ruwan sai mutane suka ce inda wannan tsuntsaye suke zuwa nan akwai ruwa wurin suka biyo tsuntsaye suka tadda ga ruwa ga mace da yaro suka tsaya suna kallo suka ce ajinniyatun anti am insiyatu ke mutun ce ko aljana ce wata ce wallahi ni mutun ce to da Allah in ke mutun ce ki ba mu ruwan nan da mu rika sha muna amfani da shi ce eh haka ne gaskiya ne ni ma ku rika bani amfani shikenan ruwan ya zama ana zo ana bata amfani ana ɗiban ruwan har matafiya suka gane wurin ruwan in za a tafi sham daga daga habasha ko daga yaman sai an biyo wurin ya zama zango to sai waɗansu mutane kabilu daga yaman ana kiransu jurrumawa daga cikin laraba suka zo suka zauna suka zama suka ɗan gari a wurin to shine farkon garin makka kenan to har da ya isa tafiya kamar yadda zamu karanta nan gaba da ya isa tafiya sai ubangiji ya umurce shi ubangiji sai ya masa yadda wancan matar ta yi masa matar ta ga kamar hankalinsa ya koma wajen ɗansa da uwar ɗansa a ubangiji ko baya son annabi ibrahim ya nuna cewa yana son wani abu da Allah shi kadai sai ya ga ibrahim yana son ɗansa ce bari ka gani sai ya nuna masa mafarki ya yanka ɗan da gari ya waye to su annabawa wa yaf'alu da ma yumaruni kan mala'iku wane mala'iku duk abin da Allah ya yi ne kawai da gari ya waye bai ce a a rage mini ba bari in sake duba ko mafarki ne ko na gaskiya ne a'a sai ya taho kawai inda inda dan yake da uwarsa sai zo yan uwar yace abin da ya kawo ni wato na yi mafarki ne mafarkin mu na annaba kuma gaskiya ne wahayi ne na yi mafarki ina yanka zan yanka dan nan naki zan yanka azbahuka to shikenan sai ta ce Allah ne ta yanka shi eh shikenan ai Allah ne ya ba mu shi tunda Allah ne ya yanka na yarda yanka shi shikenan dama ke nake ji ba zan yanka shi nan jama'a suna gani ba sai na yi hauka in na ce mafarki ne sai na zama mahaukaci wurin tafi da shi daji in je in yanka shi sai ya ɗauki wuƙa da igiya ina za mu baba sai za mu je ne ina so in yanka wata hadaya ne suna tafiya suna tafiya da suka yi nisa sai ce ya bu nayi inni arifil fil manami inni azuba kawan zulma za kai qala ya wajib alma tumar sai ta ji insha Allah min sabirin ai hadayan nawa da zan yanka ai ba wani hadaya ne ba kai ne na gani a cikin mafarki ina yanka ka Allah ya umurce ni da haka haka ne eh ya abata if alma tumar duk abin da Allah ya umarce ka da ni ka yi sai ta jina insha Allah min sabirin za ka same ni ina cikin masu hakuri ba zan yi raki in baka kunya ba saboda haka ake a Qur'ani yake ce wazkur fil kitab Isma'il innahu kana sadiqal wadi ya cika alƙawari ya mika kansa za a yanka wa kana rasulan nabiyya to shine zamu karanta nan gaba to shine wato dukkan abubuwan hajin nan akan haka suke tafiya ya isa
tunzila tambaya ne daga mansur sokoto yana cewa idan gwamnati za ta ba su aiki sai sun biya wani kuɗi da yawa ko kuma akan ba su aikin wanda bai dace da addinin musulunci ya yi ba shin ya za su yi to idan an ba su aikin da bai dace da addinin musulunci ba su nemi wani in sun rasa sun ga yunwa za ta dame sai su karba ko rukun gaira ba wala hadi muna ismaili kuma sai tambaya ta gaba wanda tambaya cewa matarsa ce ko da gangan ne bai sani ba sai tattatsun nonon ta a cikin cokali sai ta hada da madara sai ta bashi ya sha sai ji mai wa'azi yana cewa duk wanda ya sha nonon matarsa babu aure a tsakanin su shi sa ike so shehun mu mai girma ya yi ya kan wannan akwai ayan gwamnati za su ba su aiki sun biya wani kuɗi mai yawa ko kuma akan ba su aikin wanda bai dace da addinin musulunci ya yi ba shin ya za su yi to idan an ba su aikin da bai dace da addinin musulunci ba su sai- su nemi wani in sun rasa sun ga yunwa za ta dame su, sai su karba ko rukun da rabani wala hadi muna isu alai Kuma sai tambaya ta gaba wanda tambaya cewa matarsa ce ko da gangan ne ba su- bai sani ba Eh.
sai ta tas- ta tatsun nonon ta a cikin cokali Eh.
sai ta hada da madara Eh.
sai ta ba shi ya sha Eh.
sai duk wani mai wa'azi yana cewa duk wanda ya sha nonon matarsa babu aure a tsakanin su Eh.
shi sa ike so shehun mu mai mai girma ya yi Akwai- tsari akan wannan akwai guda ɗaya ya kai isa.
niyyar nafila kawai kai ta yi duk lokacin da kai raka biyu kai assalamu alaikum ka zaki tashi kai assalamu alaikum ka zaki tashi har ka gaji To, alhamdulillah a- ma- mana mabiya kuma da kuɗi sai zaka mai yawa ina fa ina cikin wata matsala yana fata shi da mai addu'a Allah ya yi masa Allah ya biya masa bukata Allah ya jiyan mu Allah ya biya iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu mu Allah ya kawo shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali barka da sallallahu alaihi wasallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. الفاتح لما أغلق، والهادي إلى الحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين